الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad hira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wanda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah kaddare mu da zuwa wannan rana ta Lahadi da muka saba karatun fiqhu wanda muna karanta ahadari ubangiji Allah ya saka ka waɗanda suka rubuta wannan littafi da alkhairi wanda yau in ba na manta ban ce shine darasi na goma yawa to kaga masu abun suna ce mun yawa dan mu masu he abun masu daukan sai su ce mana ai yanzu an tsallaka an ce mana na kaza kuma kaza ne ubangiji Allah ya bamu da nasara ya murfa mana asiri kusa da nesa sa'annan yau muna uku ina ji ga wata kai abu da yana tafiya kenan kaga ka ya shi ne nace yau uku ga wata yawa nace yau uku dai ga wata abu na tafiya rayuwa kenan kamar yaushe ne muka kama a wancan lokacin yanzu gashi nan wancan sati mun gama littafi aka ce to littafi ta kare amma fa lalle tunda akwai tambayoyi to gaskiya babin nan na karshe a maimaita shi saboda in an zo tambayan abun ya fita da sauki ubangiji Allah ya karba mana kuma gaskiya ina ƙara jinjinawa da wannan ɗawainiya da shi mai ɗaukan darasin nan yake yi tun da aka fara littafin nan har zuwa ƙarshensa ba ran da ba ɗau darasin nan ba kuma kaga wannan duk ma alheri ne kowa ya bada gudunmawa gwargwadon yadda zai iya shine rayuwa zai tafi wani abin da Allah ya hore masa ƙarfi wani abin da Allah ya hore masa dukiya wani abin da Allah ya hore masa lafiya kowa ya amfani da abin da Allah ya kaddare shi da shi sai ga abin ya tafi aka ce ƙarfi kake da shi baka da lafiya baka da kuɗi misali yayi kana da ƙarfi baka da kuɗi amma gashi na ana so za a gina masallaci amma akwai ƙarfi kan wanda in an ce maka kai kaza zaka iya yi amma baka da kuɗi to in mai kuɗi ya zo fa kaga sai a samu shi kila ba zai bayi da damar lokacin da zai amma kai kana da ƙarfin sai ka ga an gina abu sai ga ya tafi to shi wannan bawan Allah tun da ya fara daukan wannan abun har Allah ya kaddara littafi ya kare wallahi ba taba ranan da babu ba har in ba samu daman waɗanda suke daukan ba ma shi da kansa sai ya ta kokari idan abun ya ci gaba wannan ma alheri ne duk abin da yake neman alkhairi Allah ya bashi abin da yake neman kariya Allah ya kare shi Allah ya zaunar da kasar mu lafiya wannan karatu da muke ya ubangiji Allah ya ta faɗa ya ƙara faɗakar da mu a cikin abin da muke karantawa din kuma in ba na manta ba yau ana biyar ga wata ne ko shida ga wata shida ga watan goma shi kuma 2024 ubangiji Allah ya ba mu dacewa cikin abin da za mu faɗa sannan kuma tambayoyin da aka ce za a yi don aka ce to ba za a ware musu lokaci ba in an yi darasin za mu bar lokaci mai dan dama sai mu yi tambayan a lokacin mu amsa abin da ya sauwaka hakan ma zai ba mu nasara insha Allah kuma tunatarwa ne gaba daya abun baya faruwa yau da gobe ai sai wani jifa can sai ya faru kaga ba sai ka dauko littafi ka bude ka zo ka yi sujadan ba ko kabli ba in an ce haka ne ka ai akwai matsala ko to Allah ya ba mu da sauki wannan babi kamar yadda na faɗa a farko shine nace to yanzu zai zamanto mana ƙarin bayani akan babi din Allah ya ƙara mana mafita a ciki aka ce babun fi sahawi in an ce babun abin da ake nufi kofa wanda za a bude wani abu a ciki a ga ne a ciki fi sahawi kuma asawu abin da ake nufi shine rafkanuwa mutum ya manta wani abu ko ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu duk abin da aka dan samu matsala shine sahawi wasujudu sahawi fi salati sunnatu sujada na rafkanuwa a cikin sallah sunna ce ka matsayin ta kenan matsayin ta me sunna ne sai zai fara lissafa maka ababen da za su zamanto an samu yin sujjada ɗin sai ya ce falin nukusani sajadatani kabla salami ya ce inda an samu ragi na sunnoni guda biyu daga biyu ne ya ce to sujjada zai za a yi guda biyu ita kuma wace irin sujjada ya ce mai kabla salami kafin mai sallama ba'a da tamami tashahudaini bayan an cika tahiyoyin nan guda biyu bi ma'ana yana ma magana ya dauki mai raka'a uku ne ko mai raka'a hudu yazidu ba'a da huma tashahudan akara za fa a ƙara wata tahiya ta daban sani abinda za ka yi don ka yi tahiyanka na farko ka zo ka yi tahiya na biyu a tsakanin dai sallar aka samu naƙashin bai ma'ana tauyewan sunnoni guda biyu mene sunna shine abun da bai kai farilla ƙarfi ba kuma ya fi mustahabbi Allah ya ganar da mu fada'il kenan ko to ya ce maka sunna to an rage guda biyu kamar menene kamar ka rage kabbarori a cikin sallah guda biyu kabbara guda ɗaya ba a mata komai amma an rage guda biyu sun yi mai sun yi karfi ko an sami Allahu liman hamidahu guda biyu ai ai mun fahimta ko zaman tahiya na tsakiya kamanta domin ana abin da ake nufi abin da za a yi shine me kayi rage za ka yi qabla salami to yaya ake yin qabla salamin sai ya ce maka ana yin sujjadai ne guda biyu kafin ka sallame kafin me ka sallame ba da tamamin tashahudaini bayan kai tahiyyan nan guda biyu ba da huma tashahudan akar bayan sujjadai guda biyun nan kuma sai kai wata tayya ta da Allah ya fahimtar wa ziyadatu in kuma ƙari ne sajadatani ba da salami shi kuma za ka yi sujjadai ne guda biyu bayan sallama ya tashahudu ba'adahuma su ma za a yi tahiya bayan wannan din wa yusallimu taslimatan ukura sa'annan ka sallame wata sallama ta daban ai kai sallama ta dai tunda ba'adi ne tunda kai sallama to yanzu kai tahiya ya masujjadai guda biyu zaka sake wata tahiya sai zaka sake wata sallama kuma fa ta daban Allah ya fahimtar da wa man naqasa wa zada wanda kuma ya ragi yayi ƙari sajada qabla salami zai yi sujjada me kafin sallama me yasa aka yi maganan nan kafin sallama ne kuma gashi naqasa ne da ƙari to abin da ya fara zuwa shine tawaya wa man naqasa wa zada abin da ya fara zuwa me tawaya ita kuma ana yin qabla ne kafin a sallame to tafi karfi akan ba'da salami kuma na yi magana cewa ma a ce wamfa duk wanda ka yayi yanzu ba a duka ne ta kama ka sai ka yi kafin sallama ka yi sujjadan ko kuma kabile ne ta kama ka amma ka yi wannan in ka ɗauki wannan doron hadisi abin yayi Allah ya ganar da mu wa man nasiya sujudal qabliya to wanda ya manta sujjadan qabli hatta sallama har ya sallame sajada in kana qariban to yayi sujjadan ta koma ba a dike nan in yana kusa wa in ɗala in kuma ta yi tsayi auka raja minal masjid ko ma har ya fita a masallaci batsalar sujudu wannan sujjada ta ɓaci wa ta butulu salatu ma'ahu kuma sallar ma tana iya ɓaci tare da ɓacin wannan sujjadan amma akwai sharaɗi in kana ala salasi sunanin in har akan sunnonin da aka barin sun kai uku in dai sun kai nawa sun kai uku to yanzu gashi an ce ma za ka iya yin ba'adi a matsayin ƙabli'in ta kama ka tun da ka riga ka sallame za ka yin ba'adi to amma me ya jawo yanzu kuma a ce sujjadan ta ɓaci me ɗala ya yi tsayi ko da kana cikin masallaci amma ka shiga wani sabga to ɗala ne ka bar fita hayyacin sallar ka kenan punishment ɗin da ya zamanto za ka sake wannan sallar to kamar baka san ma me ka aikata ba kenan shi yasa aka ce to ɗala ya yi tsayi yanzu da ka fahimta eh sunnonin nan ayyuka sun kai uku misali to amma kuma ya kamata me ka yi su yanzu nan take to ai wargin ya fitar da kai cikin sallah har baka san me kai ba sunnonin sun kai nawa ne ma baka sani ba har ka sallame abunka kuma ka ci gaba da wani sabga kaga ba ta sallar kake ba ya kace to sallar ma ba ta yi gaba ɗaya me za ka yi ka zo ka sake gina wata sa'annan kai me sa'annan in ka wanye baka yi kabli ko ba duba shikenan kuma kabli ta ƙara kama ka kuma to sai a sake kuma Allah ya bamu da sauki amma sai in akwai sharaɗin cewan sabjirin tana ɓaci ne da sharaɗin sunnonin da aka bari kuma ya yi tsayi kuma me ko ya fita masallaci ko bai fita masallaci kuma amma dai ta yi tsayi ya fita daga sabgar sallar sunnonin sun kai guda uku au aksara ko ma sun fi uku min zalika yana daga haka wa illa fala ta butulu to in zalika kenan in amma bai kai abin sunnoni guda uku ba la ta butulu sujjadan ba za ta baci ba sai a yi ba da kenan wa man nasiya amma mun gane wannan wuri mun gane wannan wajen ta kenan kaga kana can karshe ina ji labari sanarwa na bai isa gurin ya haiba ko ta shikenan wa alaikum salam rahmatullah wa man nasiya sujudul ba'di wanda ya manta sujadan ba'di fa sajadahu walau ba'da amin ya sujjade ta in yana tunawa koda bayan shekara Allah ya fahimtar da mu da sade mu iya tunawanka wa man naqasa faribatan a zuwa ya ji maganar sunnoni ne guda biyu suke jawowa a yi kabla in an rage su ƙari kuma duk abin da ya ƙaru akan sallah matuƙar in raka'a ne ba ta yi raka'o'in ba su kai daidai da raka'o'in da aka yi na sallar ba kamar raka'a uku ne a yi uku a kai kamar raka'a hudu a yi hudu a kai kamar raka'a biyu ne a yi biyu a kai in dai ba su kai haka ba to ba da salami za ta iya ɗauki amma in har an maimaita sallah kamar daidan wannan a to sallar ta riga ta ɓaci duka tunda kai iliya ne sarkin ƙarfi bai ka tirje ƙarfinka allah kan nashi na da iyaka eh shi yasa dan bid'a yake samun matsala sai ya ce ai ba kaza yau ba salatin annabi bane ake yi ko ba shi bane ko ba hailala ake yi ba shi ake yi amma idan aka yi shi ba inda yake ba fa sai ya sai a karba ta baci yanzu gashi sallah aka yi a cikin sallar ne ne ba karatun alkurani bane da kabarori ba su bane amma da aka maimaita kwace ta aka ce ba a son ta to haka ma bid'a take kawai in baka gane baka zo ka karatu kawai shine magana Allah ya ganar da mu jahilci baya baya aiki a lokacin da ake karatu ake harkar addini jahilci baya yi ya kamata baya yi saboda a ya kamata a shari'a shine mustahabi an so haka kenan ya kamata a yi amma aka ce a kaza farilla ne kaza sunna ne kaza mustahabi ne nan kowanne yana da mataki yayi ko wa man naqasa faribatan duk wanda ya tauye farilla fala yujzihi sujudu anha to ba sujjadan da za ta isa a ce eh yanzu ta ɗauke farillar yanzu mutum ne ya manta raka'a bi ma'ana yin ruku ko kuma ya manta yin sujjada ai farilla ne ko to yanzu sai ya ce to shikenan tunda dai abinda na ƙara abinda ne raka'a ne to yanzu bari yi ayin abinda na tauye shi raka'a ne bi ma'ana ai ban kawo sujjadan bane don haka to shikenan bari yi qabla salami tunda nayi rai bari yi me qabla salami tunda ragi nayi to ba za ta yi ba kaga dole sai ka san mene farilla a sallah mene sunna mene mustahabbi in ko baka san su ba laruri ɗaya ne shari'a ta maka in kana neman ilimi ta yadda baka yi so wajen bane in baka neman ilimi sallar da kake bata karbuwa wannan shine kawai iya magana wani zai ce kai duka sallan babu yi babu man dan buga su na sha fatantan nace misali mutum ne mai wanda suke sharan hanyar nan ai ka san aiki ne ko ba aiki bane akwai ka'idojin dauka ko babu to shikenan sai ka zo ka kai Allah ya maka karfi da lafiya zaka tashi tun karfe 3 dare ma ka fito ka zo ka share tas kafin ma wanda ɗan da suka zo suka cika kaida aka dauke su in wata ta yi nan ne za a bambance aikin banza kake yi ne ko na lada in wata ta yi su za su ji ƙara ta tsarin da suka gama cikawa kai kuma fa a ina raka ji babu saboda baka cika ka'idojin ɗauka ba gashi nan aikin wahala ne kai kuma wahala to tunda haka ne to haka addini ma in dai baka cika ka'idojin abu ba Allah ba zai baka lada ba saboda komi yana da sharadi sharadin kaza kaza ne in ka yadda ka bi zaka samu lada in ka kibi shikenan sai ka samu ɗaya sakamakon Allah ya bamu da sauki wa man naqata faridatan duk wanda ya tawaye wata farilla fala yujzihi sujudu anha ba sujjada ba za ta dauke ta ba wa man naqasa fada'ila wanda kuma ya tauye mustahabbi fala sujuda alaihi ita kuma babu ma sujjadan akan sa dole ka san sai ka san menene mustahabbi kenan ko a sallah wala yakunu sujudul qabliyu illa li tarki sunnataini sujjadan qabli fa ba ta yiwa ce wannan qabli za a yi sai dai in an bar sunnoni guda biyu fa aktara ko kuma suka fi sunnoni guda biyu amma fa sunna ake magana wa amma sunnatun wahidatu amma kaga sunna guda ɗaya fala sujuda laha ba a mata sujada illa sirra wal jahara sai dai wurin bayyanawa ne sai ka ɓoye ko kuma wurin ɓoyewa ne sai ka me sai ka bayyana shi ma idan ka biyo ba black and white ɗin ba za ka ga ba ɗaya aka bari ba kamar mun fahimta kamar yanzu misalin kai ne ka ce ijilis ko baka ce anta ba in dai ka kalle shi ya san da shi kake yi to ai maganar ɗaya ne amma kalmomin guda biyu ne ɗayan fa koyayye ne kallo zai yi masa kamar mun gane to haka yake wannan ɗin ma sirra awul jahara ko ka bar sirrin ta karatu ko ka bar bayyana ta karatu shine zai zai sa kai me kai sujjadai faman asarra fi jahara fi jahari duk wanda ya bayyana karatu a inda ake wanda ya koya karatu a inda ake bayyanawa to me yayi ya asirta karatu ne a inda ake bayyanawa me yayi yayi rage yawa yayi rage me ya rage sauti sauti kawai ya cire tunda ya cire kuma tana wurin to me zai yi a wurin sajada qabla salami zai sujada kafin sallama me ya cire sauti ya cire maimakon tana nan sai ya rage ta ai tawayewa kenan har ya kai Allah ya kara lafiya wa man jahara fi sirra wanda kuma ya bayyana a wurin boyewa yayi ƙari me ya ƙara sauti kawai abin da ya ƙara kenan tunda ita ya ƙara kuma ta zama me ta zama ƙari sajada ba'da salami ita kuma zai yi sujjada me bayan sallama ita kuma bayan me bayan sallama wa man takallama sahiyan duk wanda yayi magana a cikin sallarsa amma da mantuwa da mantuwa yayi wani ne ya zo tambayan ka ko wani abu makamancin wannan kai kan sadaf sai kawai aka ce wani kace na'am sai ka tuna kana sallah sai ka ci gaba da sallan ka kuma sajada ba'da salami sai kai sujada bayan sallama me yasa kai sujada bayan sallama din me yasa saboda sauti da ka ƙara kenan ai ƙari saboda ƙari ƙarin me ƙarin magana wanda baya ina baya cikin sallah da baka ƙara da baka yi wannan maganar ba da a zuciyarka ka amsa masa wa ma ya ji yawwa to shi kenan Allah ya ganar da mu wa man sallama min rak'ataini wanda ya sallame daga raka'a guda biyu sallan mai raka'a hudu ne ko mai raka'a uku da yayi raka'a biyu maimakon tahiyya zai yi kawai ya tashi ya karo wani abu sai ya ce assalamu alaikum sai aka ce sahiyan amma da mantuwa fa sajada ba'da salami sai aka ce sujada bayan sallama to me ya kara anan me ya kara Na'am? Ƙarin sallama da yi, shi kenan ka huta. Ƙarin da ya yi ta sallama damun babu ita. Tun da babu ita ya za a yi ta a wurin, kuma ba wurinta ba ne. Ya zo ya raba raka nan da wannan ra'ayi, ya raba wannan me, wannan rakawoyin da wannan rakawoyin. Me yasa? Shi ne kawai abin da yasa zai yi me, zai yi ba da salami. Ya kawo sallama inda ba ta nan. Allah ya ganar da mu. Ta zama ƙari kenan ko? Wa man zada fi salatihi wa man zada fi salati raka'atan wanda ya ƙara a cikin sallarsa raka'a guda ɗaya aw raka'ataini ko raka'o'i guda biyu me ya samu anan ƙari ya ƙara ne a cikin raka'o'insa mai raka'a uku ne sai ya cika ta zama hudu ko kuma mai raka'a biyu ne sai ya ƙara ɗaya ko kuma mai raka'a biyu nawa ne hudu ne sai ya ƙara biyu a kai so koma shida amma mun gani sajada ba da salami to zai sujada bayan ya yi sallama don me ya ƙari ya ƙara raka a ɗaya ko ya ƙara raka a biyu a sallan da mai raka a uku ne ko mai raka a hudu amma masu ba ne ya sake makwatan kwaciyanta shi kenan sallar ta ɓaci kamar maganar ɗazu da muka yi Allah ya fahimtar da mu wa man zada fi salatihi mislaha duk wanda ya ƙara a cikin sallarsa kwatan kwaciyarta batsalar salatuhu sallar ta ɓaci duka wa man shakka fi kamali salatihi wanda yake kokonton sallarsa ta cika ko bata cika ba abinda zai yi na hukunci shine atabi ma shakka fihi yazo da abinda yake kokonton a ciki kawai wa shakka fi nuqsanin litahaqqihi in a cikin ragi ne bi ma'ana to ya tabbatar da ragi ne kamar mun gane yanzu misali kokonton da yake ni sallan nan kan ta cika ko bata cika ba to in yana kokonton ta cika ko bata cika ba to shakkan safinu kusa ne ya zamanto lita haƙuƙi ya tabbatar da rage din da yanzu a sallan nan yana ganin kamar raka'a uku ne ko raka'a hudu to ya ce uku ne ya ce nawa ya ce uku ne sai kawo kawai wanda take meye wanda yake ganin ita ce daidai din sai ya meye sai faman shakka to yanzu misali gashi nan aina yadda ya ce a ta bima shakka fi ya zo da abin da yake kokonto din in ya zo da shi to me zai yi wace sujjada zai yi tun da ya zo da abin da yake kokonto a nan ba ƙarin ita ce damuwar ko ragin ba me ya sa ya yi ƙari ko ragi a wajen kokonto akan me zai sujjada kokonto akan me kokonto wa man shakka fi nuqsani litahaqqihi in kuma a cikin ragi ne kawai yake tuna ya tabbatar da ita fa man shakka fi me raka'atin aw sajadatin to yanzu kokonton da yake yi ni kan raka'a ne ko sujjada ne bi ma'ana ruku'i ne na manta ko sujjada ne a tabiha yazo da abun da yake kokonton in raka'an ne yayi ruku'u in sujjada ne yayi sujjada ne yana ƙara maimaita ma don ka fahimta wasa jada ba'da salami sai sujjada me bayan sallama wa in shakka kaga duk maganar da ake shakkan ake faɗa don ita ne sanadin yin sujjadan sa anan fi salami sallama in yana kokonton nayi sallama ko ban yi sallama ba yayi sallaman kawai in kana qariban in yana kusa bi ma'ana yana cewa assalamu alaikum fa sai ki tunani nayi sallama ne ko ban yi sallama ba wala sujuda alaihi to babu komai akan sa yana zaune a wajen to babu komai akan sa wa in dala amma an yayi tsayi fa batalar salatuhu sallata baci duka kuma an ce dala anan na faɗa na saki maimaita cewa dala ba sai mutum ya fita masallaci ba ko yana cikin masallacin yana zaune amma ya shiga wata sabgan daban yayi sallaman sai dan Qur'ani ya ci gaba da karatu ya gama maganar sallah fa sai yake tunanin ni kan nayi sujjada ko ban yi ba to ya sake kabbara kawai yayi sallah Allah ya ganar da mu amma idan har kawai yana zaune a wurin yana ba ta da wani jinkiri tsakanin sallamansa da wannan tunanin to kawai ya ce assalamu alaikum kuma babu komai a kansa wal muwaswisu me yawan waswasi ya turukul waswasata ya bar waswasinsa min kalbihi a ransa zai dinga yakan yayi abun fama zai dinga cewa yayi ko bai yi ba yayi ko bai yi ba yace to ya bar shi kawai a ransa wala ya ati bi ma shakka shi kam ba zai zo da abin da yake kokonton ba sun da daman ya riga ya aure shi ba zai zo da shi ba amma akwai sharadi walakin da hu yasjudu ba da salami sai dai zai dinka yin sujjada bayan sallama in yayi sallah shi kadai kenan in dai yayi sallah shi kadai saboda wannan kokonto din sawa'un shakka fi ziyadatin shin kokonton da yake yi a ƙari ne aunu kusanin ko kuma ragi guda biyu ne na sunnoni kawai abinda zai yi zai yi me zai yi sujjada bayan sallama me yasa zai yi sujjada bayan sallaman kokwantonsa kawai wa man jahara fil kunut wanda ya bayyana al kunut yana yi aboye sai ya bayyana ta fala duda alaihi babu komai a kansa ai karanta al kunut din gaba ɗaya musabi ce mun gane abin da ake nufi in ka batta a sallan ma baka yi ta ba kuma da gangan baka da laifi amma an kai ta kuma zaka samu lada kuma na faɗa al kunut kala biyu ne akwai nazala akwai da'ima da'ima ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam har yaba duniya yana yi ita ce wanda ake sallan asubahi din wata masaba bata dauke ta ba amma yawa karkace mun kai eh wata masaba bata yi ba bata dauke hakan ba akwai nazala kuma he masifa za ta zo ko ta zo ko kuna cikin ta sai ku ta yi ana yin tsawon shaharar wata guda kuma ana yin ta a buɗe mutane kuma suna cewa amin ana yin ta bayan an yi ruku'u kafin a tafi sujjada Allah ya ganar da mu walakin na hu yi korahu amduhu sai dai mutum ya bayyana a yin alkunut ɗin da gangan ya bayyana ta an ƙi haka don ya bayyana ba yi da laifi amma amma mun fahimta bi mana ba za a rubuta mar zunubinsa ba a ce wai zunubi ne kaza ba wa man za da surata fi raka'ataini wanda ya ƙara sura a raka'au'in nan al'akirataini na ƙarshe fala sujuda alaihi bi ma'ana mai fatiha da sura ɗin nan bi ma'ana mai fatiha da sura sune na farko ko to na ƙarshe kuma sune mai fatiha kadai in a mangariba ne raka'a ɗaya ta ƙarshe ko in mangari in isha'i ne raka'a biyu na ƙarshe da azhar da la'asar to su ake magana don yayi fatihan sai ya ƙara sura a kai to babu komai a kansa ba sujjadan da zai yi kaga dole ne ba sai ka karanta gwashi yanzu misali kace to har in ƙara wani abu ko ai nayi ƙarin sura guda nayi ƙarin mai sura guda kana rafka yin sujjadan to kuma sallar ta baci duka Allah ka fahimtar da mu wa man sami'a zikira muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yaji an ambaci annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fi salati yana cikin sallah fa salla alaihi ya masa salati wala shay'a alaihi babu komai a kansa sawa'un kana sahiyan shin da mantuwa ne au amidan ko da gangan au qa'iman yana tsaye ne au jalisan ko yana zaune kawai yace sallallahu alaihi wa sallam kamar mun fahimta yauwa wannan kuma ba he ma na ƙara ma wani magana a kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai duk duniya akwai wanda ya kai shi ne akwai ne shi yasa ka fahimta cewa duk wata hukunci ba hukuncin da take tsayayya zaunanniya sai ta wanda ya halicce ka wannan ba ka da hali ka bata dan dan adam duk wata da'a da girmamawa da darajawa ba wanda ya kai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shi duk girman mutum bai kai annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko ya kai shi ne to duk duniyan annabi aka ce annabi ne ya ce to an gama kuma ba wani mutumin da zai zo ya maka wata rangwame amma in baka gane haka ba sai ka dauki shehin ka ka dora akan annabi sallallahu alaihi wasallam ma baka fahimta ba sai ka kai shi har matsayin ubangijin da ya halice ka ma baka gane ba saboda me saboda akwai matsala ta son rai a ciki inda zaka bi doron addini da ka huta kawai lahi da ka huta to gashi nan aka ce a cikin sallah ne kaji an ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ka masa salati kuma babu komai akan ka a kuma kowane hali kake ciki Allah ya fahimtar da mu wa man qara'a surataini fa akthara wanda ya karanta surori guda biyu ko kuma sama ma da biyu fi raka'atin wahidatin a cikin raka'a guda ɗaya tal kamar yaya misali ya karanta fatiha sai ya karanta kul huwallahu ahad sai ya falaki sai yayi nasi duk a cikin raka'a guda ɗaya kuma mun gane magana raka ta yi ayabo na surori guda biyu ko kuma sama da guda biyu duk a cikin me raka'a guda ɗaya au kharaja min suratin ila suratin ko ya fita daga wata suran ya shiga wata suran au raka'a qabla tamami sura ko kuma a'a ya ma yi ruku'u kafin sura ta cika ya karanta ayoyi guda goma sura mai raka'a mai ayoyi guda ashirin ne misali sai ya karanta ayoyi uku sai ya ruku'u shi ne ake nufi a nan kaga ya ɗauko maka aiki ku wanda ya karanta bin surori guda biyu ko ma sama da biyu wanda kuma ya mai yayi ruku'u kafin ko kuma wai mutum ya fita daga wannan suran ma ya shiga wannan suran ko kuma mutum ma ya mai yayi ruku'u kafin cikan kafin suran ta cika fala shay alaihi to babu komai a kansa fi jami'i zalika cikin duk abin da aka ambata maka din nan wa man ashara fi salatihi wanda ya nuni a cikin sallansa biyadihi da hannunsa au bi ra'asihi ko da kansa fala shay alaihi babu komai a kansa mutum ne yana neman abinsa kuma kila ko ya baka ajiya kaga kuma gashi kash gashi kuma yana sallah ni ina ka dora mun ne wannan abun ne sai ka masa haka sai je dau kayansa to ka huta ai ko kuma yazo yana ta neman ya za a yi ne kawai sai kamar sai da ya juyo sai ka nuna masa inda abun yake shikenan ka huta Allah ya fahimtar da mu wa man karrara al-fatiha wanda ya maimaita karatun fatiha sahiyan amma da mantuwa sajada ba'da salami zai yi mai sujada bayan sallama ka duba fatihan ai tana cikin sallah amma sai aka ce maimaita ta kai maimaitawa kuma ya tashi ne daga me daga ayoyi guda uku ya tashi daga ayoyi guda na guda uku inda ka maimaita su to ka maimaita su abin da ake nufi kenan amma ai adana kasa da haka to bai yi ba kamar mun fahimta wa man zakara nam wa man karrarar fatiha ta wani wanda ya maimaita fatiha amma sahiyan da mantuwa sajada ba da salami zai sujada bayan ya yi sallama wa in kana amidan in kuma da gangan yayi haka kawai yayi da gangan fa zahirul budulalu a zahirin abin da ya aikata sallarsa ta baci abin da yasa ya ce maka fa zahiru saboda ba zai iya nuna ma rubutu cikakke cewa ta baci sallar ba amma a zahirin aikin da ya tun da ganganci ya yi kamar ya yi izgili ne da ubangiji ai an ce ya yi kaza kuma ya ce shi kaza zai yi kawai to don haka sallarsa ta ɓaci a wannan masaba din Allah ya ganar da wa man tazakkara surata ba'da inhina'ihi ila ruku'i duk wanda ya tuna bai karanta sura ba amma bayan ya sunkuya ya tafi zai tafi ruku'u fala yarji ilaiha ba zai dawo ba ba zai mai ba ba zai dawo ba wa manta zakarar sirra awil jahara wanda ya tuna cewa bai bayyana karatu ba ko kuma gurin boyewa ne bai boye ba ƙabla ruku'i kafin ya yi ruku'u a a da ƙira'a to karka ce mun wancan gurin da aka yi magana manta zakara man karrarar surata man tazakkara surata kai amin ba'da inhina'ihi ila ruku'i har ya tafi ruku'u fa amma ya manta bai karanta me sura ba sai aka ce fala yarji'u ka ba zai dawo ba ilaiha don ya karanta sura din dage ba zai dawo don yayi ba don ya karanta surar ba to me zai sai sujjadan raki sai sujjadan me raki shikenan ya gama shi yasa sai ya barka wurin kawai yanzu yana nufin ka fa san me kake yi ne sai ya ci gaba da wani magana sai ya ce wa man tazakkara sirra wanda ya tuna asirce karatu awul jahari ko kuma bayyanawa qabla ruku'i kafin yayi ruku'u a a da qira'ata to zai maimaita wani me wani karatu amma fa banda a cikin fatiha a cikin me zai yi a cikin sura wannan maimaitawan an so ne in har bai maimaita babu komai a kansa kamar mun fahimci wannan magana fa in kana zalika fi surati in a cikin sura ne wahadaha ita kadai a adaha zai dawo da ita wala sujuda alaihi amma babu komai a kansa wa in kana fil fatiha to yanzu gashi nan in a cikin fatiha ne fa wa in kana fil fatiha in a cikin fatiha ne fa a adaha zai dawo da ita amma wasajada ba'da salami amma zai sujada ba'di amma mun gane me yasa zai ba'di saboda saboda ya maimaita ta saboda ya me ya maimaita ta Allah ya ganar da mu ta zama mai ƙari kenan ta zama mai ƙari kenan wa in fata bi ruku'in in kuma hatta kubuce da yin yayi ruku'u fa sajada litarkil jahari sai yayi sujjadansa don barin bayyanawa kawai me zai yi don barin bayyanawa me zai yi me zai yi jama'a me zai yi zai yi me ya zama ƙari kenan zai me in dai ba adi zai yi to ta zama ƙari kenan yawa in dai ragi yayi kuma shine zai me qabla salami ai bai kawo ma hukuncin anan ba qabla salami zai yi ko to shikenan Allah ya ganar da mu walitarki walitarki me sirri in kuma barin sirrantawa yayi me zai yi ba'ada salami zai yi me ba'ada salami in ya bar me sirrantawa kaga ya ƙara kenan ya yi mai ya zama ƙari ke Allah ya ganar da mu sawawun kana min al-fatiha wannan ya zama daidai ne a fatiha ne awi sura ko kuma a sura ne wahada ha ya bari duk wannan hukuncin kawai guda ɗaya ne wa man bahika fi salati wanda yayi dariya a sallah batalat salatu ai batalat sallarsa ta baci sawa'un kana sahiyan aw amidan shin da mantuwa yayi dariya ko kuma da gangan sallah dai ta riga ta baci sai ya san me zai yi amma kuma ga ƙarin bayani ya ce wala ya haku fi salati ba wanda yake dariya a cikin sallarsa illa gafilun sai gafili mutala'ibun mai wasa da sallarsa ai in ba shi ba ba wanda zai yi amma ka ji ga sallar mumini wal muminu shi mumini idza qama ila salati idan ya tashi zai yi sallah bi ma'ana an yana sallah a arada bi qalbihi an kulli ma wallah yana kada zuciyarsa da duk abin da ba Allah ba yana kawo wa ransa a duk abin da Ubangiji zai tunatar da shi Ubangiji yake kawowa wata raka duniya yana barin duniya din nan wa ma fi hada abin da yake cikinsa hatta ya habura bi kalbihi har ya kawo wa ransa jalalullahi girman Ubangiji subhanahu wa da sarki ya tabbata gare shi wa azamatahu da ɗaukakansa wayar taƙi da ƙalbaku yana ɗaure ransa bi ma'ana ai yana tilastar waran nashi wata rahaba nafsahu ya kuma tsawa wa ransa min haibatin lahi saboda me haiba na ubangiji ma'ana kwarjinin ubangiji jalla jalaluhu wadda girmansa ya kai girma fa hazihi salatul muttaqina wannan shine sallan masu jin tsoron Allah wala shay'a alaihi fi tabassumi amma babu komai a kansa in yayi murmushi a cikin sallah ya tuno aljanna da abun da zai samu na cikin aljanna din da alheran da suke ciki sun kewaye aljanna din ka ya tuno fa akwai shagali a can matukan bai yi shagali ba a nan Allah ya ganar da mu sai ya dan marmasa to wannan babu komai a kansa shari'a ta ce saboda abun da ya tuno ya tuno lahiran ne ya tuno aljanna ai lahiran ba shi aljanna take ba wani ma nan ya danga wani abun kawai ya ce kai abun kaman aljanna da to bai ganna can bane da sai ya ce wannan ba komai bane Allah ya ba mu da sauki wa buka'ul khashi'i kukan mai jin tsoron Allah fi salati a cikin sallah muhtafirun abun gafartawa ne ya tuno azaba kuma nan ba an yi magana murmushi ba to nan kuma azaba ya tuno sai yayi kuka dan tuno azaban da yayi ya tuno shi kanshi yana cikin damalmale da zunubi ya ga in ba ubangiji bane fa ya yafe masa to fa babu fa shi kan ya kade ce kai wannan lamari yasa shi kuka cikin sallah mu huta firun an gafarta masa wannan kukan da yayi din saboda dole wayansu harufofin ba za su fita yadda ya kamata waman ansata lil mutahaddisi lil me mutahaddis wanda yayi shuru kaɗan ƙalilan don wani mai ba da labari yana jin wani harguwa kar ya zama yana ta sallah abu ya zai kai shi wani guri sai ya yi shuru kaɗan don ya ci wannan falashe alaihi babu komai a kansa wa man kama min raka'ataini wanda ya tashi a raka'o'i guda biyu maimakon zai yi zaman tahiya ne sai yayi me sai ya miƙe kawai qabla al-julusi kafin ma ya zauna fa in tazakkara in har ya tuna qabla an yufariqal arba kafin ya rabu da ƙasa biyadihi da hannunsa wa rukubataihi da gwiwoyinsa hannu da gwiwa su ne abinda in sun rabu da ƙasa to mutum ko bai kare tsayawa ba ya tsaya a shari'a hannu ya tashi gwiwa bai tashi ba da saura gwiwa ya tashi hannu bai tashi ba da saura amma mun gane maganar ku yawa in amma suka rabu da ƙasa dukansu guda biyu to wannan kan ya riga ya ya tsaya biye da hiwar kubatai guda hannun shi ne da gwiwoyinsa raja a ila julusi to ya dawo ya zauna wala su juda alaihi to me babu komai a kansa in dai har wa'annan ba su rabu da ƙasa ba wa in faraqaha to in har sun rabu da ƙasa fa tamada ya ci gaba da sallarsa wa lam yarji kar ya dawo wa sajada qabla salami sai sujadan kafin sallama me yasa zai yi kafin sallama din me yasa yakum salam me yasa zai yi kafin sallama din saboda saboda to in ya dawo ba zai ba da salami to me hujjanka ai ka samu da hujja ake magana eh me hujjanka eh shigo matasa me hujjanka ko kai ba kai kai ba ko wai shi yanzu yazo ai karatun bai mai tashi muka yi ai mun yi shirin nan abun da yasa nan wa in faraka aka ce idan har ya rabu tamada ya ci gaba da sallarsa walam yarji kar ya dawo wasaje da ƙablar salami sai ya sujjada kafin sallama saboda ya ban zaman tahiyar ne ya rage me ita zaman tahiyar ai sunna ce me ce ita sunna ce to tunda kuma ya batta zai yi me zai yi ƙablar salami saboda ya rage ta to abinda nan kawai abinda ya zamanto ya sa zai yi ƙablar salami rage na tahiya da zamanta shine ya sa zai yi me ƙablar salami wa in raja'a to yanzu ga maganar da kai wa in raja'a in kuma har ya dawo ya riga ya tsayin kuma sai ya dawo ba'dal mufaraqati bayan rabuwarsa da kasa din ya ƙara ma dalla dalla fa wa ba'da qiyami bayan ya riga har ya tsaya sahiyan amma fa da mantuwa au amidan ko kuma da gangan sahar salatuhu sallarsa dai ta yi wasa jada ba da salami zai sujada bayan sallama kuma abin da ka faɗan fashi ne amma yana neman hujja ne kake ka bani yawa hakan dai haka ne amma me yasa na ce maka hujja sai kawai kai shiru ka ce a kai kana dan yi wani abu to shikenan amma dai maganar da kai daidai ne Allah ya ganar da mu wa man nafakha fi salati wanda ya kuri a cikin sallah yana cikin sallah sai ya ce shine nafaka ya fitar da wani harafi wanda ba a wurin ta yake ba salatihi me yace me fi salatihi a cikin sallarsa sahiyan amma da mantuwa sajada ba'da salami sai aka ce zai yi ba'adi to me yasa me yasa zai ba'da salami me yasa na'am yayi ƙari ƙari na me sassayi shi kenan ya ana zo amma shi kenan ba za dai mu maimaita likitan ya yi ƙari na huri don babu shi a cikin sallah wa in ka na amidan in kuma da gangan ne ya yi fa batsalar salatu wa ce to sallar ta ɓaci duka kamar yana izgili da ubangiji duk da ka ji an ce batsalar abin da yake mai littafi yake nufi izgili ne ya jawo haka ya zai yi da gangan ya sani ba a kaza kuma ya yi kamar yana wasa da allah kenan wa man adasa fi salatihi wanda ya yi mai adasa atishawa a cikin sallah fala yashtagil bil hamdi kar ya ce alhamdulillah abin da yake nufi fala yashtagil din kenan kar ya shagalta ya ce alhamdulillah sai aka ce bil hamdi ko wa yaruddu ala man shammatahu haka ma kuma ba zai me da wani abu a wurin wanda ya mata yayi atishawa gare shi ba wala yushammitu atishan haka ma ba zai gaida wanda ya atishawa ba mun gane wannan guri mutum idan ya yaji shawa ba zai ce ya har yayi hamdalan to ba zai ka ce ma rahamaka Allah ba ba ruwan ka dashi kai kuma dan wani ya ce maka kai atishawa ba kama ce alhamdulillah mai ce rahamaka Allah kar ka masa addu'a shi ma ka rabu da shi kamar mun gane wannan wajen ta Allah ya ganar da mu fa in hamida in har mutum kuma ya tun ba an ce kare yi ba sai kuma ya gode din fala shay alaihi babu komai a kansa tun duk da godiyan da yi din tunda ai fatiha alhamdun da ya faɗa tana cikin me tana cikin sallarsa tana cikin me tana cikin sallarsa wa man tasa'aba fi salati duk wanda ya hamma a cikin sallah saddafahu to ya tare bakinsa saddafahu ya tare bakinsa wala yanfusu kar ya ja numfashi illa fi saubin hiya cikin tufa saboda ya zama bakinsa akwai rariya ya zama me akwai rariya kuma hamma da a cikin sallah da ba a cikin sallah ba alama ce ta shedan yana bibiyanka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba hamma ba saboda da shi da shaidan sun yi hannun riga ya ce kowa yana da shaidan dinsa sabon suka ce ya rasu lallai hadda kai ya ce yi hadda ni amma nawa ya musulunta to ya kagar sauki sauki ya samu mu ne dai muna nan muna fama da su Allah ya ba mu ikon turmuza su ya sa an za ka yi abu sai ya dinga to kai ka yi kaza an nemi taimako fa jiya ma fa ka bayar to yau din kuma ya ne ne ne duk wanda kaga wallahi yana cire kudi yana bayarwa ko wallahi ba karamin yaki ne da shaidan saboda shedan makiyi ne sosai duk lokacin da aka ce fi sabilillahi sai ya kawo maka kaci dan Allah ran nan ma fa wallahi mun bayar ba shekaran can mun ya wai abun ne kam kuma fa a gidansa in zai fita kila sai amar bil din naira 500 wanda baya cikin cafenansa a oma mun fa ya kare ba da kudin kitso ga yaran nan ma kansu ya abun nan amma fa ya ba su shinkafa kila ko ya ba su abin da za su yi dafa wanzu wannan ya fita ne fa wannan fa ba a cikin lissafin sa yake ba aya nan ma sai ka ji dan ya zo ransa ya ci fa duk abincin da ka ba su ne ce ni ga yaushe na sai omon nan ne wai to wa zai saya maka ba kai ba inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shaytan makiyi ne kwarai duk abin da zai ga ka samu lada a ciki to sai ya taro maka Allah ya bamu da sauki amma duk lokacin da ranka yake da dadin bayarwa kai wuya ne ma a tambaye ka akwai irin wayannan a cikin mutane wallahi ku je neman taimako wurin ku ya gode muku ya bayar ya gode ya ce saboda in ba ku din akwai matsala wallahi daɗe ne a cikin mutane wani ba yana hango ku dama ya san za ku nemi taimako ne yawa yana hango ku in ya ɓata rai mala ka ji kamar za ka ce mara matarsa ta mutu shedan duk abu kuma ya bayar ai wani ya cire ya bayar kar hannun ma akwai alheri yana kin ma ya cire ya bayar wallahi akwai alheri saboda ubangiji zai bashi lada sai dan kuma ya bi abun da ya bayar din da mummunan magana yana tafiya ci haba ai haka suke wa sa daga wa mutane gaba su ba san halin da ake cikin nan ba to shikenan da bai bayar ba wallahi da yafi masa sauki saboda me Allah ba zai bashi lada ba saboda ya bi ta da ruwa da me da, da gori to kuma Allah da ya baka ya riga ya faɗi daman kana da wannan halin ba shikenan ba Allah ya bamu da sauki mun ba ka kawai wani bawan Allah ya shiga cikin matsala ya zo tinkare kai cewa ne gaskiya ina ganin akwai matsala to in ka san baka da ma abu yadda zaka masa cewa ne bar matsalan ka a ranka al'amarin nan ubangiji sai dai ya mana mafita ka fahimta amma san da ka gama jin shi kakam sai ka ce wallahi da subhan ai daga cewa wallahi nan ka ji yadda ransa zai baci dan ya san me abin da zaka faɗa wai kai din kana so ya yadda ne cewan abin da ya zo nema ba zai samu ba amma idan kana da wani abu a jikinka kaga ya zo a fujajen ka dubi tsarinsa kaga akwai matsala kafin ya ja dogon magana abin da yake jikinka sai ka cire ka dunkula ka mika masa ka ce wani Allah ya ba mu mafita ila abin da yake hannun naka bai kai ya biya masa bukatan bayan yin dole ka zama a faɗake kawai saboda duniyar yau din ta kai inda ta kai Allah ya ba mu sa'a in kuma ga in dai abu ya zo ko haraji muke yi wane ya kawo kaza a wurinka yana da shi bayi da shi oho kamar zaton alheri ya ga wani ya cire ya bayar ya shiga cikin ladan fa wani kuma ya ce ma babu sai ka ce mar to Allah ya bayar ba shi kenan ba wanda ya zo nema sai ka ce mar babu to kai din a ƙashin kanka baka da shi ka tambayi wani ya ce maka shi ma babu kuma a gaba gare shi yana tsaye aka je aka yi abun ai ka gama ko baka gama ba amma yanzu misali ya zo ya gama gaya maka yana zaton kai din zaka yi cire masa kitse ya wuta sai kawai kace bayan ka ce masa babu sai wani ce ba ga mun tsaya da wani ba yace ha bai da Allah shi yana da matsala wallahi ha to yanzu kai me yana ka da shi tun da ya neme ka ku zauna gefe to huta lokacin da zaka nema kai ya zama kaman kai zaka yi amfani da shi in ya zo ka bashi ai ka rufa masa asiri ko baka rufa masa asiri bane to in kai haka wallahi kai ma kana zaman zaman ka sai ka ga wani rufin asiri ya same ka daga ta inda baka tsammani in baka fahimci haka ba kuma sai ka ga a rayuwa da muke ciki na yau da goben nan sai ga wani abun kana ganin yana da wahala a wurinka sai ya zama ma da sauki ko ba a samu duk lokacin da ka yi da ubangiji shine mai maka to ka huta Allah ya mana mafita Allah ya sa mu ci wannan jarabawa ne wala yanfusu kar mutum yayi ya ja numfashi illa fi saubin sai a cikin tufansa saboda ya zama bakinsa yana da matata kowane kofa a jikin mutum ina akwai matsaransa baki ne kadai bai da shi kunne akwai abin da zai in dotti ya yawa sai ka cire ka ce dotti ya ma yawa a kunne sai ka cire yawa jima yana kaikayi sai ka cire duba ubangiji da hikimarsa ba hancinka ya maka wani abin da sai a ce ta sono hancinka sai ka cire dottin da yake shiga ne sai yake tarewa shi wannan matatan da aka sa amma baki bai da shi lokacin da ka bude baki to duk abin da ya taho to zai shiga ne to lokacin da ka sa abu shufa ka tare shi to ya zama ma matata kuma gashi ka bi sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ka huta min gairi ikhrajil hurufi amma baka sani cewa lokacin da kake hamman baka fitar da wata harafi wanda bata cikin sallah ba wa man shakka fi hadathin wanda yake kokonto a cikin hadasi yaya hadasi dai yaya muke ciki yaya muke ciki yaya muke da lokaci ne tukuna saura ka dan ko saura ka dan saura minti nawa a minti biyar din hemu bari kawai mu yi tambayoyi ina ganin kaman zai ba mu sauki ko in mutum yana da tambaya amma muna yi muna gwama cikin tambayan cikin tambaya ina ga yafi mana sauki ai ko ina ga hakan ma ya bada fa'idan da ya kamata ko to yin akwai wani abin da kuma mutum yake da daman tambaya a ciki sai mu abin nan duk da cewa akwai mata daga cikin gida nan an turo min wani takarda amma ita abin da take tambaya akan maganan jinin haida ne kamar yanzu jinin haida ne take mata ina ji abin nan yayyankewa kuma ina ji a baya mun wuce wannan abun lokacin da tana yin jini kwana goma misali sai ya zo ta yi kwana biyu sai ya ɗauke da ya ɗauke to wai za ta yi yaya za ta yi to tunda bai cika mata kwanakinta ba yadda za ta yi shine idan har dai kwana biyu ya ɗauke sai ta yi wanka ta ci gaba da sallanta iya dawowa sai ta bar sallah sai ta lura dawowan da ya yi ɗin da wancan kwanakin da ya zo ba biyu yi ba misali to yanzu da ɗaukewansa da dawowan sabo kwana nawa in dai bai kai kwana goma sha biyar tsakani ba to wannan cikon jininta ne na haidanta wancan ba ta ce kwana biyu ba sai ta ce to uku ta ci gaba da lissafi hudu ta ci gaba da lissafi ba ruwanta da kwanakin da ta yi sallah a tsakiya amma mun gane maganar ku ba ruwanta da me da wannan kwanakin da ta yi a tsakiya don shi baya cikin lissafin wannan jini amma in ya kai kwana goma sha biyar to wani jini ne ya zo mata wancan ya rabonta kenan wannan kwana guda biyu din wannan shine iya abin da yake a nan Allahu alam Allah ya kara mana nan fita ya mana mafita Allah ya dace da mu na'am ne eh to abinda magana guda biyu yanzu mutum ne amai ko kuma wani abu a bakinsa wanda aka ba shi daman ya tofar shine ya bude bakinsa ba tare da fitar da wata harafi ba abun ya sauka kawai in dai wani harafi ya fita to sai yayi ba da salami kamar yadda muka karanta don yayi karin harafin da babu in a bayan liman yake to babu komai akan saboda liman ya dauke masa Allah ya fahimtar da mu na'am na'am na'am ba abin da za ta jira idan har ya dace bi ma'ana ta bata yi mangariba ba ta yi isha ba damar tunda tana jini sai jinin ya ɗauke kafin ketowar alfijir in ketowar alfijir ɗin tana ganin za ta iya samun raka'a biyar kafin alfijir ya keto to za ta yi mangariba za ta yi isha idan kuma a'a ba za ta samu raka'a biyar ba hudu za ta samu zuwa ƙasa ko da raka'a ɗaya za ta iya samu to isha'i kaɗai za ta biya sai ta yi sallan asubahi amma ka gane lissafi to Allah ya ganar da na'am na'am na'am in zai yi sallah sai ya wanke in zai yi sallah ya ga najasa a tufansa sai ya wanke bayan ka idar da sallah sai ka ga najasa a jikin tufanka idan akwai sauran lokaci zai dawo ya maimaita sallah in babu lokaci ta sha kamar ka gane magana na Allah ya fahimtar da mu na'am alabi ne ina sallah na tashi sai na kwanta sai ba ku karanta faciya ta na fara sallah ko na'am sannan sai ka zo karanta fatiha din sai na tuna Eh.
ba ku karanta faciya ba na'am sai ka karanta fatiha shikenan sallanka kuma sahar tana nan me ya kai tabdili kai me ne tabdilin yanzu misali karanta sura bayan fatiha me ne a cikin sallah mutum ya karanta sura bayan fatiha faɗa da ƙarfi mana kuma kana jin tsoro ne sunna ne to yanzu sai ya kasance gabatar da fatihan kafin surar shi kuma mene na farilla to karanta fatihar fa mene ita a farillai sun yawa kenan mutum ya gabatar da ya gabatar da karanta fatiha kafin ya karanta sura ba karanta surar ba ba karanta fatihar ba farawa da wanne zai fara mene shi a cikin sallah eh da me zai fara ma'ana yanzu fara karanta fatiha farilla ne ko sunna ne ko mustahabi ne yau in kuma ya zo ya fara karanta sura kafin ya karanta fatiha me ya bari a nan me ya bari sunna ya bari ko mustahabi ya bari kama baka gane maganan ba ko yawwa yanzu misali mutum ne sai ya zo yana alwala wannan wanki uku uku ne sai aka ce wanki na farko a cikin wannan shine farillan na biyu da na uku mene su matsayinsu suna mustahabi to yanzu da ya zo sai da ya yi na farko sai ba ta yi ba idan ya yi na biyu mene ta yi ta zama farilla kenan saboda me ai farillan farko ba ta yi ba da ya zo na biyu sunanta me dama wannan ta yi mustahabbiya to sai ba ta yi ba na farko idan ya dawo sai ya zamanto ita din wannan din ita ce wadda ta yi ita ce farko amma wasu malaman sun ce a'a duk tsayin matsayin su da amma wannan masabar abin da ta dauka shine idan kai uku a cikin ukun nan ɗaya shine ya game to farillan ka ta cika kamar mun gane mutum ne yanzu zai zo zai karanta fatiha sai ya fara karanta sura ya kai ta har ƙarshe sa'an nan ya ɗauko fatiha ya yi sallarsa ta yi meye ya bari farko ya bari meye ne fara wa karan fara karanta fatiha kafin karanta sunna sunna ne musabiya amma mun gane maganar nan Allah ya ganar da kamar ka gane ko ba gane ba oh to kamar yanzu kai ne ka zo za ka yi alwala alwala daga ina ake farawa da ina ake fara alwala eh wanke hannu to daga kaddara wanke hannu ake farawa me ne matsayin wanke hannu a cikin alwala na farko wannan wanke hannu da zaka yi uku wannan hukun nan me matsayin sa farilla kuma to ka ji jiki sunanta sunna sunanta me sunna qabla idkalihi ma aka ce kafin ka sa a cikin abun alwala ko a cikin wanka sunnatun sunna ne ko da ka zo ka abunda zaka fara da sunna ko amma ita alwalan kanta me ne ita alwala dukanta me ne ɗayyib a cikinta akwai farilla akwai sunna akwai mustahabbiya shari'a ce ita duka ko daga ka zo ka sai ka fara wanke kafa ka fara me wanke kafa ka ɗauko daga sama kawai ka kawo kasa alwalan har ƙarshen ta to alwala a wurin maluma ta yi kuma sallah in kai da ita ta yi kamar ka gane magana na farawa daga sama zuwa ƙasa mustahabbi ne kamar mun fahimta farawa daga me mustahabbi ne ai duk gaban ga sunan sun zo amma ta ina ka fara babban magana kenan na fara ta ƙasa ne kafin sama kamar mun gane wannan magana Allah ya fahimtar da mu fiƙiyun kenan ai alaikum salam aka cakuɗa alwalan duk gabobin amma an yi alwalan amma abinda sayyidina ali yayi nake gaya ma shine ya fara alwalan daga ƙasa yayi sama don ka gane cewa alwalar ta yi kuma ta cika amma ya cakuɗan ka mina ga alaman yanin yau ne yayi kamar kaga abin da ake nufi shine kafin ka yi maganan an yi irinsa tuntuni sai da na da ya zo ya kama lola ko ya fara ta da ƙasa ya kai ta har sama ya gama kuma ka tashi akai sallah da shi kamar mun fahimci maganan nan to me yasa yake nuna maka yana nuna ma duk gaban kayi amma farawa da inda aka fara mustahabbi ne kar ka je ka dauke shi a matsayin farilla Allah ya fahimtar da mu eh kasa zuwa sama shi kenan abin da ake nema kenan amma ka gane cewa idan kana zaune da jahilai sai ka musu bayani wallahi in suka zuce tab kai ka ga wani alwala da na gani kuwa daga sama ya kama alwala shi addini sai an karanta shi ka san wani abun abun da ka saba yi shine yake zama ma damuwa in muka na sallan abin nan tarawihi mutum ya zo ya salla ya raka biyu ya sallame ya raka biyu ya sallame ya raka biyu ya sallame in an zo za a yi shafa'i da wuce sai a zauna a yi wani zuban dimun da'imun a dan jira sai a zo a ce to wani wasu ya zuba ku yi ni a yi niyan yin shafa'i da wuturi ko ba a faɗa ne ana faɗa yanzu in ya yi su gaba ɗaya raka'o'i guda goma sha biyun nan ya kawo wuturi guda ɗaya ya ɗora sha uku ba ta yi ba ne amma kana yi sai a ce ko zaman fa shafa'i da wuturi ba mu yi ba to wannan zaman menene shi daman shafa'i kuma duk abin da ake nufi da shafa'i shine abu guda biyu shine abu me guda biyu duk lokacin da kai biyu shafa'i nayi in kai bin biyun nan sun kai ɗari shafa'i sunan su wutiri ɗaya ita ce wutiri kamar mun gane abin da ake nufi amma ba wani ce zaman wai da ake wai laifi bane sam ba laifi bane meye ne ana faɗakar da wanda bai gane bai gane yanzu kan sallah ta zo ƙarshe Allah dai ya fahimtar da mu na'am kamar yanzu ka shigo masallaci mm.
ka samu ana zamantakiya ne haka na'am za a sallame mm.
kawai za ka iya ka je gefe kai sallar na ko kuma dai sai ka jona Ah, abin da ake nema za ka samu falala guda biyu me falalar da za ka samu za ka samu falalan ka zo ka samu jam'i amma ba tare da me cikakken rakawo'inta ba don mutumin da ya samu zaman tahiya a sallah tare da cika-cikan sallan ya bi su yadda ake ya samu sallar jam'i ba tare da rakawo'insu ba ba tare da me ba rakawo'insu ba zai zai kawo rakawo'in daidai amma ana matsamanin ya samu me ya samu jam'i inda wani zai zo a wannan masaba din ba zai jona masa sallah ba saboda ya samu niyya da liman a wannan masaba mun gane ba abinda nake nufi amma a wata masaban an ce za su iya jona amma ina ma magana a masabar da nake yi ne ni sai dai wani ya zo ka taba shi ke yi mana sai ka kawai ci gaba sallah sai dai kuma wani sun ce eh to yanzu idan ya ce to ya rushe niyyar da yayi da liman sai su haɗu su ƙara yin jam'i kuma fa to aka ce wannan mata yi amma mun gane abin da ake nufi mutum kuma ya sallah a gida a zahar sai ya fito ya zo samu ana yin jam'i a nan gurin an ce zai iya jonawa wacce ta zama nafila sai ya zama to yayi me ya samu jam'i da liman amma shi abin da wasu malaman suka ce ba zai zama liman ba kamar mun fahimta Allah ya ganar da mu wasu muka ce a zai zama liman saboda waye saboda abin na na majalisa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah da Annabi kuma yaje ya bada sallah a can su ma suna da hujja ko ba su da shi suna da shi addini abin da ake nema hujja kawai mala amma ka gane tambayan ka ko to Allah ya ganar da mu Da- wa alaikum salam daga kanka kuma in Allah ya da wanda suka yi shafi da na su juna ko da mutum ba su da ba a annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abin da a- hadisi mafi abin nan da aka dauka ce ai, abin nan sallan dare abin da ake nufi shafa'i da wuturi as- masna masna biyu ne kai sallama biyu kai sallama biyu kai sallama duk ruwaye akwai ruwayan da take hudu ake yi, a wayansu ake yi, akwai ta tana nan amma abin da ake nema ka san me kake yi a addini amma raka'a biyu kai sallama raka'a biyu kai sallama saboda hadisin wannan tafi kafi Allah ya ganar da mu yannan sai ka dora wuturi Allah ya fahimtar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya dora mana a mizani abinda muka yi kuskure ya ubangiji Allah ya yafe mana Allah ka zaunar da mu lafiya kusa ko nesa abinda zai zama to alkhairi ga rayuwar mu Allah ya hada mu da shi abinda zai zama to sharri ga rayuwar mu Allah ya raba mu da shi alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam